على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما بلغ الخاتم لما سبق الناس الحقيقة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراهمون يرحمهم الرحمن قل أنبئكم بخير من ذلكم قل يا محمد لقومك يا أني محمد كغير متاننك أنبئكم شمنا باق لاباري با بخير دمين لي في الخير من ذلكم لقوانشاننك المذكورة منك أمتاه من الشهوات da yace zayyana linnasu hubu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqaddarati min az-zahab wal fillati wal khayl musawma wal to shi ne Allah yace bari in ba ku labarin abin da yafi wannan wannan da yace abu nabi uku na istibhamu taqririn akwai tambaya na ba da labari akwai na tabbatarwa wannan istibhami ne na tabbatarwa to hakika abin da za a gaya maku yanzu ya fi hubbu shahawati din lillazina ga waɗannan attaku shirka wanda suka kiyaye shirka inda rabbihim wajen ubangijinsu habaru mubtadahu jannatu adnin wato jannatu adnin tajri min tahtiha naru ya tabbata lillazina taqaw shi yasa ce lillazina taqaw labarin mutada ne wanda ya riga mutada zuwa shi jannatu adnin jannatun gonaki tajri min tahtiha naru wanda koruma ke gudana karkashin ta khalidi na ababen kaddara ma dawama an kaddara musu alkhulu da biya dawama a ciki idan dakhaluha idan an shige ta dan an shiga aljanna ba aljanna yafi dadi ba sai ake khuludun bila mautin khuludun bila mautin dawama ba mutuwa komin dadin arziki in ka tuna zai kare sai ka samu damuwa komin dadin mulki in ka tuna zai kare sai ka samu damuwa amma na aljanna Allah ya kance khuludun bila mautin to dawwama ne a ciki wa zuwajin da mataye mudaharatun tsarkakakku min alhail daga haila fa gairi da wani sabbin ma su ta ba haihuwa aljanna balle mace ta tsofe ba jinin biki ba haila mudaharatun kenan wani luwanin kuma wanda ya fi daɗi yarda bi kasira an walihi wa zammihi lugata ne rilwanin ko rulwano yarda daga allah ya rilan kathiratan yarda mai yawa minallahi daga Allah da can wani wuri na ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda so ya kyautata aiki ya ba su aljanna wa ziyada ziyadan nan ce shine ganin Allah shi ganin Allah na ya fi komai dadi a aljanna to kuma idan yan aljanna sun zauna cikin aljanna Allah zai tara su ya ce to alkawari na ya cika sai ya cika ya cika mai na rage mu ko baka rage komai ba ubangiji to lokacin ne aka ce ko a lahira za a bukaci malamai sai Allah ya ce musu to me kuke bukata kuma yanzu sai ya juya wajen malamai a karma kola mai za mu ce ya ce ku ce yardansa to ya fi aljannan daɗi to an ce sai Allah ya ce rilan la su huɗa ba da hu rilan la su huɗa ba da hu yarda ba sauran fushi shi ne annabi yake ga Allah ya ce a gaya musu aljannan nan ba da mata nan tsarkaka ko da yardan Allah ya fi hubbu shahawati wallahu basirun Allah mai gani ne bil ibadi da bayi wa jazi kullu minhum min sakama kowa minhum daga cikin su ba amali da aikin sa alladhina la tu aw badal min alladhina qablahu kama an ce su waye masu imanin nan sai su ne waɗannan yaquluna suke cewa ya rabbana ubangijinmu inna na amanna mu ba da gaskiya sadaka bika wa bi rasulika mun gaskata ka da manzonka magabir lana zunuma na gabata mana zunubanmu wakana ka kiyaye mu azaban na la azaban wuta har yau dai su masu imanin su ne waɗanda za a kawo su ban yanzu asabirina masu haƙuri alaɗa ta bisa bi wa anil masu yati gabanin sabo kuma haƙuri kashi biyu ne asabar alaɗa ta asabar anil masu yati ka yi haƙuri duk wahalar biyan allah ka bi ka yi haƙuri duk daɗin sabon allah ka bar shi shine mai tafsiri ce as-sabirina nan masu hakuri alal da'ati bisa bi kuma as-sabirina anil ma'asiyati masu hakuri ga barin sh- eh, sabo wasadiqina na masu gaskiya bil imani a cikin imani wal qanitina na masu kunutu kunutu ma'anarsa al-mudihina masu biyayya lillahi ga Allah wal munfiqina al mutasaddiqina masu ciyarwa su bada sadaka wal mustaghfirina Allah da masu neman gafara bayan ya kolo su ce Allah mu gafir lana Allah kai muna gafara bil asghari a lokacin sahur ay awakhiril layli karshen dare wasara ke bance da mai zikiri da ambato li Allah hawa kazalar gabarati domin lokacin sahur lokacin ne lokacin jin daɗin bacci da rafkana to kaga nan sai mu gode mu bayan Allah wale suka samu na zikiri a lokacin Allah ce masu neman gafara bil asari daga lokacin zaura zuwa asubahi ba mai tashi a lokacin sai mumini wanda ba mumini ba ko lokacin yake miƙe kafa ana asalatu shi kafansa da miƙewa daɗin bacci lokacin shaidallahu Allah ya shaida bayyana da karkihi ya bayyana malitan zubin dala'ili wal ayati da daliloli da ayoyi annahu cewa shi Allah la ilaha ba abin bautawa illa huwa sai shi ma'anan la ilaha din nan ba ma'anan ba sarki sai Allah bane la ilaha la ma'budu bil wujudi bi haqqin ba wani abin bautawa a cikin samuwar mu da haƙƙin a bauta masa in kana bautan da ake kuɗi ba ba ya cancanta ba ne Allah ya cancanta in kana bautan wani abu ne wa shaida ya shaida bi zalika da wancan nan kal malaikatu malaiku ma sun shaida bi da kirari sun bada haka da bakin su wa ulul ilmi da ma abota al ilmi min al anbiya daga annabawa wal mu'minina da mu'mina bil itiqadi da cewa itiqadi in ka faɗa a baki sai Allah ɗaya ne ba zai cika ba sai kai kulla a zuciyarka shine ce bil itiqadi wal lafzi in ka ce Allah ɗaya ne a baki bai yi ba sai zuciya ya faɗa in ka ce Allah ɗaya ne a zuciya bai yi ba sai baki ya faɗa qa'iman bi tadribi masnuati Allah shi yake tsaye da shirya abubuwan da ya aikata wa nasbu wa nasban qa'iman nan alal hali wato hala kaunihi ka'iman wala amanu bihi ma'anar jimlati shine Allah ilaha illa huwa ay tabarra da ubangiji ya kadaitu bil kisri da adalci la ilaha illa huwa ba abin bautawa da hakkin abauta masa sai shi kararrawo ya maimaita shi take dan karbabawa ne al-aziz wa Allah shine buwaye fi mulkihi a cikin mulkinsa al-hakimu gwani fi sunihi a cikin aikinsa Allah kenan inna dina inda Allahi islamu addini dai a wajen Allah almarliya wanda Allah ya yarda da shi shine musulunci ko da yake kafircin ma shi yaso ai amma ba bai yarda da shi ba ya yakan so abu bai yarda da shi ba bai yarda a mutunce masa ba amma kuma shi ya nufa ya kafirci na inda Allah ya asharar mabusu shari'a ban aikowa bihi da shi a rasulullah manzanni almamniya wanda aka gina shi ala tauhidi da sababin wannan saukan cewa inda dinin inda la islam yahuda suke cewa ba wani addinin da ya fi yahudanci a duniya nasara suka ce babu wani addinin da ya fi nasara Allah ce duk ƙarya kuke inda dinin da inda lahi al-islam na amma ma talabar lade na wajen ta ba waɗannan da aka ba su littafi yahudu da nasara kenan ba su yi saɓani ba fi dini a cikin addini bi an wahada ba da muka fara ba'alon cewa ɗaya wasu wasu daga cikin su suka daka da ita Allah wasu ka mutunce illa min ba'di ma ja'alhum al-ilm sai bayan ilimi ya zo musu bi tauhidi da tauhidi bagayen din zalunci min al-kafirin da kafirai bayanan zakanin su amma ya kamar wannan duk ya mutunce bi ayatin lahi da ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaugawan hisabi ne al-mujazati zai kai ya lahu gare shi babu wani addini da ya zo ba tauhidi shi ne Allah ya ce dama can duk ahli kitabi wasu sabani ba sai ba su san Allah ɗaya sannan suka bambanta shi sa manzo Allah ke ce amurtu a falalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah mafi bai ce abin da na faɗa ni da annabawan gabana la ilaha illallah babu wani annabin da bai zo da tauhidi ba sai je wajen shari'a a saba shari'a wani kaza shari'a wani amma tauhidi ɗaya ne bayan hajjuka idan sun yi husuma da kai ya kasa maka kufaru ya muhammadu dindina cikin addini wa kullum ka ce masu ni ne ba sauran jayayya aslamtu wajhi lillah na miƙa wuyana ga Allah an katlahu ana na jawo gare shi na bi ni kaina wa mani tabani da wanda ya bi ni wa husal wajen bin zikiri an ce aslamtu wajhi bai ce nafsi ba na bi ka fuskata saboda me in an ce mutum abinda ake fara kallo a jikinsa fuska shine daukakar mutum shi yasa ya ce aslamtu wajhi bai ce aslamtu nafsi ba shi ne ya ce wa husal wajen bin zikiri an keɓance fuska dinnan da ambato da sharafi saboda ɗaukakansa ba gairu wani sa'ula ce bi dacewa wa kullin ladina utul kitaba ga yama waɗanda aka ba su littafi sun yi yahudu da nasara wal ummina da ummiyai ummiyai wanda ba su iya karatu ba su iya rubutu mutanen maka kenan annabi ya zaɓe su ba rubutu ba karatu shine yace mushrikil arabi mushrikan larabawa a aslamtum ni dai kun ji ne na mai kauya na mai kauya ga Allah shin kuma kun musulunta din ne a aslimu a ai aslimu kun musulunta bayan aslamu idan san musulunta kamar yadda ka mai kauya fa ka ta dawaki ka sun shirye min lalani daga batawa in ta wallahi in ko sun bada baya adin islam gabanin musulunci ba ruwanka inna ma alaikal balagu iyaka isar da manzanci naka kenan a tabligul risalati isar da manzanci wallahu basirun bil ibadi Allah mai ganin bayi ne fa ijazihim yana saka masu bi amalin da ayyukansu wa hada wannan lai ala qabla al-amr bil qitali an ce ba annabi ba ruwanka ka koma ka saurara kafin a hore shi da yaki ne daga baya an ce yake su illa alladhina yakfuruna bi ayati llahi hakika wanda suka mutunce ma ayoyin Allah ba su tsaya nan ba wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawa fi qira'atin yuqatiluna ya katuluna suna kashewa ya katuluna suna yaƙi bigayar haƙin ba tare da haƙi ba ya katuluna lalina ya muro da milkisti suna kisan waɗanda suke horo da adalci bil adila da minan nasu daga mutane hukumul yahudu su ne yahudawa roya an yi ruwaya annan katalo salasatan wa arba'in na nabiya an ce wata rana kawai sun taru yahudawan nan sai su kashe annabi arba'in da uku don annabawa mursalai su ne 313 amma annabawa su wajen 424 ne to a cikinsu ne mafi yawa to suka kashe rana ɗaya suka kashe annabi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya arba'in da uku wani hau mai atin wasa muna min ubari akwai abire wanda ba annaba ba kamar waliyan zamanin su suka ce ku bari ku bari suka ce har da kuma fakatalo suka kashe su min yau min a rana ɗaya Allah ce ka bashirin kai masu bushara ma'ana alimu ka sanar da su bi azabin da azaba alimin mai raɗe mulimin wa zikirin bushara ta hukumar mihim to shi yana cewa bushara yana ce bushara abin farin ciki da ku to alkurani yakan ce a yi maka bushara da azaba to ana ce mishi ta hukumu gatse da hausa gatse kenan kamar mutum a kamo shi za a kulle shi dan sanda yana aika yin labai ne kai ranka daɗe ranka daɗe an kama rawa ana mari shi ana ranka daɗe to shi ne ta hukumin gaɗe to Allah ya ce kai masa bushara kamar bushara arziki to wuta wani halittar fa'o fa'i ta shiga da ya ce fa bashirhu ya bari inna lishabaidu ya yi kama da sunan ismuha al-mausul min sharri ula'ikan ladina waɗancanan kasu ne waɗannan haɓe da amalahu ayyukansu ta baci ma amilu abin da suka aikata min hayari na alhairi ka sadakatin wasu litar himin a shi kaga amfanin sadaka da sada zumunci in babu imani bai da amfani ai kafiri na sadaka kafiri na sada zumunta kafiri yana kyauta to saboda rashin imanin nan da butulcewa Allah na ya ce habi da amalin aikin duniya ba ce amma Allah zai masa zai musa a duniya ya sallame shi mumini ne ne kyauta imaninsa ƙara kyauta imani ya gyara zuciyar to amma in dai babu imani haka kafiri ma yakan gina masallaci wani lokaci haka zo a ce ana neman gudunmuwa ba Allah ce hafi dar a amalu fi duniya a duniya wala akhirah fi duniya a nan duniya wala yarda da yana bala bala'ati da da biya ba wani tattari ba kidaya da ita biya da musharbiha domin rashin sharadin da ba ta da shi وما لهم من ناصرين باس لما تيمكا مانئين وصانا ومن الأرام لك عذابا ألم تر إلى الذين أوتوا نسيبا باك كان يا رسول الله يضع ولن أكباس لتنربوه هزا من الكتاب لك لتابع التوراة yud'auna halun ana kiransu ila kitabillahi zuwa littafin Allah liya kuma dan yayi hukunci mai nan zakarin sun sun mai tawalle bare kun min sannan wasu yanki daga cikin su juya wa hum mu'ridun suna kawo da kai an kabula haƙi hukumi gaban karɓar hukuncin sa ayan ta sauka ne fil yahuda yahudawa zana minhu isnani mutum biyu suka yi zina a cikin su mata haka mu ilan nabi sallallahu alaihi wasallama ga su da taura a hannunsu kuma ba su yarda da annabi ba sai aka samu manya-manyan daga cikin gagga an kama su mace da namiji sun yi zina to kuɗa kowa taura ku yi hukunci mana daga ce haka namu da tsanani a kai wajen annabi muhammadu to kun ji ba ku yarda da shi ba ya za ku ga hukunci wurin shi to so ka wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa kama alaihim ya yi musu hukunci bin rajimi ce a jefe su wajiya aka zo bi tafi abu suka ki wajiya bi tawarita aka zo da attaura ba waje da aka samu fiha a ciki farajamu warjuma aka je ba zuwa galin waje ne aka ce daga su mutanen fadakka ne akwai wani gari wanda yahudawa ke ciki to sai aka samu manya-manya daga cikin manyan sun yi zina to shine aka ce akai wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ni dai hukuncin littafi na idan wani namiji da mace dukkansu sun zama ma'auratayya musanai a jefe su saboda ka nima haka na sani a taura a a jefe su ka ce a taura fa ba haka bane a taura ba haka bane annabi ce a ƙarya kuke a kawo a taura to sun sa annabi ba ummi ne ba ya karatu ba ya rubutu aka zo gaba annabi wanda ya zo gaba annabi shi ake ce mishi abdullahi bin suriya abdullahi suriya mutum ne kato mai katon ciki to sai aka zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to mene hukuncin mazinaci da mazinaciya a cikin attaura sai ce a ai annabi ya ce a kawo attauran ka karanta a gabana yana karanta yana karantawa da ya zo ayan jifan na ya san annabi bai rubutu bai karatu in ka nuna ma annabi allo an bage bai sani ba ya fi karfin ya karatu to a zai zama malamin annabi ka ce ka karantar da shi alwan baki ga malamin shi Allah ya karatun Allah ba harafi ba wannan to da ka shi ba karatu kai ke bukatar harafi to sai da ya zo sai danne wurin da ya tsa sai tsallake ya karanta gaba to akwai Abdullahi bin Salam shi ma da babban malami ne a Yahuda ya musulunta yana gaba annabi ana karanta ya ce ya Rasulullahi ƙarya yake makiyin Allah ya tsallake ayar annabi sai kwace ka karanta sai ya karba shi Allah da salama sai ce gashi a rubuce innal muhsina wal muhsinata idza zanaya wa qamat alaihim al bayyinatu rujma muhsini namiji da musana mace in sun yi zina aka tsaye da shaida akan su a jefe su idan mace tana da ciki a saurara ta ta haifa abin da ke cikin ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan ai kun fado yasa aje a jefe su da kansa littafi na ya hukunta na ku galibu sai suka fusata zalika tawalli wancanin gajiyawa an hal iran da kawai da kai bi annabun kalu ai suna cewa ai bisa da kaulihim ai su abinda suke cewa ko an je lahira duk abinda ba yahuda yayi yan kwana kadan Allah zai mashi azaba saboda ka ba wani suna cewa lan ta masanan naru wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman sai kwanuka ma adudatin kida ayyuwar bahina yawman wai kwana arba'in kawai za a yi musu me yasa muwaddata ibada ce ya ba ihimar jira wai zamanin da iyayensu kenan suka yi suna bautan dan mujimi lokacin da annabi Musa ya je munajati wai bai hude iyaka dai in ma yayi laifin a yi masa zunubi azaban kwana arba'in summa summa tazulu sannan bayan kwana arba'in za a sallame shi za ta gushe wa garramu bi dinihim ma kanu yabdaruna Allah ya ce abinda suke kagawa na ƙarya shi ya rude su fi dini a cikin addinin su bi kauli na fadansa min kaule na fadin zalika wancananka fa kai ba alawun idza jama'ana Allah yace ya halin su yake da zaka gani idan mun tara su ne wani rana la shakka fi ba la raiba fi wanda ba kokan duwa cikin sa ko shine yawmul qiyamati ranan qiyama wa biyar kullu nafsin za a cika ma kowace rai min ahlil kitabi daga ahlil kitabi su yahudun kenan da nasara wa gairin da wannan su da za a sakamakon ma kasa madabin da ta aikata min khairin wa sharrin na alkhairin sharri wa man ya'mal min zalika khairan yarahu wa man ya'mal min zalika sharrin yarahu wa hum suwayin nasu mutane la yuzlamuna ba a zalintan su bi na kasa sanatin da toye kyakkyawan aiki a ziyarar sayyatin ko kari mummuna aiki wanda zala a farisa yayin da annabi ya yi alkawari wa mutanensa sai sun mallaki farisa da murdaro wa kala na munafiku na munafikai suka ce hai hata wannan kuma abu ne wanda ya bayyana lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma madina ya shekara biyar sai kafirai suka ga musulunci na ci gaba maimakon annabi ya baya suka ce to abin da za mu yi mu je mu yaƙe shi yake ce mu gazatul ahzab suka tattara mayaka mayaka sai da suka tara mutum dubu goma so kama hanyar madina kuma abin da yake tare da annabi lokacin bai wuce mutum dubu biyu ba ya mutum dubu biyu za su fuskanci mutum dubu goma mutum dubu biyu nan ba wadata ba kudi sai annabi kawai sai allah tare da shi a cikin su ma kuma akwai munafikai a cikin dubu biyu akwai munafikai wajen mutum ɗari uku da wani abu to manzala sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabban sai ce to ga abin da ya faru ya zamu yi tsoro ya kai tsoro to sai aka samu Salman al-Farisi Salman al-Farisi mutumin Farisa ne wanda tarihin musulunci sai yana da dadi amma dai manzala sallallahu alaihi wasallam yana tambaya sai Salman al-Farisi ya ce ya Rasulullahi ya daga hannu ya ce ina da shawara me shawara ka yace to mu a kasar mu idan irin wannan ya zo gare mu mukan haƙa rami ne mu kewaye garin duka idan sun zo ba za su samu shiga ba mu ba za mu fita ba mu ta jefe-jefen juna da kibawu har su gaji su koma tun da bayyana garin su ba ne kuma in abinci ya kare da su tafi manzala ya ce to shi kenan ya ce to kuma yi sa'a madina akwai fuska ɗaya ne kawai za a samu a shigo ta baya akwai uhudu nan gefe akwai ir to duwatsu ne guda biyu da uhudu da wancan dutsen daidai suke tsawonsu amma madina na tsakiya suna tsakanin dutse da dutse nan gefe kuma duk da bine ne nan gefe ne ake shigowa kaga inda dutsen uhudu yake da wannan gefen duka ba za a iya shigowa ba inda dabino yake ba za mu shiga to mu je mu haƙa rami mu kewaye wannan wurin to lokacin da aka je sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kafa hema ya kafa yi ma ga nashi ga na abubakar sai kowa yana so shi salmanu ya ba da shawara ɗin nan ya zo kusa da shi sai annabi ya ce a salmanu min na ahalil baiti salmanu min na ahalil baiti ka zo kai heman ka kusa da ni na mai da kai cikin ahalil baiti sai zai zauna kusa da wani to ana kamar yadda dai in an je masu haƙa rami akan ce an yanka mutum kafa goma da kai da wani an yanka kafa goma da kai da wani an yanka to ana cikin yin haka to waɗansu daga cikin sahabbai a cikin inda suke haƙawa sai sai suka samu ƙaton dutse suka buga suka buga suka buga dutsen ya gagara dutsen ya gagara dai yadda suka yi dutsen ya gagara to aka ce to wannan sai aka yi ƙaran dutsen wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu je annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya shiga rami ya ce a bashi gatare da ya ɗauki gasar ya buga sau ɗaya sai haske fal na biyu haske fal na uku haske fal sai dutse ya fashe sai ce kowanne kuma sai ya dariya na farko ya buga ya yi dariya na biyu ya buga ya suka ce kun sami da za ke dariya ya rasu a ɓangare ya ce ai lokacin da na buga da farkon nan na ga musulunci ya kai farisa lokacin da na buga na biyu nan musulunci ya kai rom lokacin na buga kaza ya kai kaza a sai mu da faƙar so koma gefe da suka ce la'ila'ila kayi wanda mutum wanda kana tsoron mutum dubu goma kana magana kawo mutum ne ya ce wai ya ci amerika yanzu ya yana nan ƙauye shi ya ce wai ya ci amerika ya sha a wannan nasarar to shi ne munafiƙar so kuma suka ce o wannan mutum wannan mutum kai dan cakwaikwai da kai ka ce wai kana kana kana kana tsoron farisa ka ci farisa ka ci rom ga mutum dubu goma nan to haka dai annabi sai Allah ya ce a ba ai ba san Allah ba to ga ya basu ga yadda abin yake kul ka ce Allahumma ya Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki tutil mulka man tasha'u kai kake ba da mulki ga wanda ka so min halke ka daga halittan kautan zuwan mulka kake kwace mulki min man tashawo daga wanda kake wasu izu kana buwa yadda mantasha wanda ka so bi ita yi ka ba da shi mutum yana nan kaskantacce ran da Allah ya ga dama sai a ce shine shine shine wani na sama ran da Allah ya ga dama ya sauke shi zai a ce tsohon sarki tsohon kaza tsohon kaza wata zilla kana bu- kaskantar da man da ja wanda ka so minazihi da kwacewa minu da gare shi kwacewan kashi biyu ko karɓi ransa kuma a karɓa yana da rai duk dai biye duka alkhairu alkhairi kudura yana hannunka ne wa shar da sharri innaka ala kulli shay'in qadir kai Allah mai iko ne bisa dukkan komai wa na kasu ji mamaki musulunci ko ya kai farisa musulunci ya kai rom Lawo, na na ala kulli innaka ala kulli shay'in qadir kai mai ikon komai ne to lijin lara ba ku ganin ikon Allah da yake kullum ba wanda yake tashi kai kake shigar da rana fin na dare fin dare fin laila a cikin rana wato lijin lara kake shigar da rana fin laila a cikin dare fa yazidu kullu minhuma kowanne sai ya karu bi ma da kasan abin da ya taba min al-ahari dare da rana dai awa 24 ne wata rana rana ya fi tsawo yawa wata rana dare ya fi yawa wa yake juyi in ba haka ba Allah in ana zafi rana ya fi yawa in ana sanyi dare ya fi yawa na wata wurin haya kai ne mai fitar da kuma wanda rayayye min almai sai ga matacce kar insani wa bayani kamar mutum ai mani matacce ne abu ne mai ɗoyi ta na ake samar da mutum kuma kwai ba shi mai daga na ake samar da wasu dabbobin wata wurin mai ta kana fitar da matacce kan nan bati kamar mani wal mai wani da kwai min alhayi daga rayayye wasan rugo kake azurta man ta sha wanda ka so mi gairi hisabin ba tare da lissafi ba rizkan wasiyan arziki mai yalwa la ya ta hidar kefili na auliya wannan allah na gaya maka ayoyi ayoyi wanda za ka dogara ga allah ka san allah shi ne komai to sai allah ke ce to kar ba ku yadda muminai kar ku riƙi kafirai auliya abokan jibantanku ko kar ku yadda kafirai kamar yanzu yawancin mutane suna ganin kafirai sun yi nisa ai kafirai sun yi nisa ai kaza kaza kaza Allah ya ce a ka ba su istidraji ne Allah ya ba su duniyar ne su ita iya kansu kenan zalika mawla min al-ilmi to kar ka rike kafirai auliya jibantan su ne kai kawai na bukatar duniya bukata ya kama ka wanda yake da duniyar kai kai lahira ka ba da sauransu min dunil mu'minina wani musulmi wani mu'minai wa mai yaba zalika wanda ya aikata wancan ka ayi wali ya jibanta al'amarinsa zuwa kafirai fa laysa min Allah fi shay ba zai zama ci komi cikin komi a cikin addinin Allah ba illa an tattako sai kun kiyaye minhu na gare su dukatan kiyayewa mazarun mazari ta taqiyatin ai takhabu ku ji tsoro mahafatan tsoro falakum walatu ya halata ku jibanta da su bil lisani da halce dunal qalbi kuma bayan zuciya wa za ba zuciya ba wannan kabla izzatil islami gabanin wayan musulunci ne wajiri fi man baladin irin wannan hukunci ma yana gudana a cikin garin da ba musulunci mai karfi a ciki an ce manzala ya nuna yadda za ka yi zamantakewa da kafirai sai da na aisha ta ce wata rana maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin gidansa sai wani mutum ya fuskanto ya kwankwasa kofa kwan kwan kwan annabi ya ce wane ne sai ya ce ma annabi ni ni wani ne annabi ya ce bi sa awal ashira tir da wannan bako na tir da wannan bako ban san zuwan sa ba da annabi ya fita kuma sai sake fuska ya ta magana da shi ta magana da shi ta magana da shi da ya jiwa sai Aisha ta ce ya Rasulullah na ga mamaki wurin ka yace me kika gani ya ce ka ce sharrin bako yanzu kuma na ji kana da ya ce ba ya Aisha ai mukan sake mutane fuska mai dariya tare da shi amma zuciyar mu na la'anarsa zuciyar mu na la'anarsa to kaga na halatta a mu'abokin mu'abalan ka na duniya ya kai mishi daɗin baki ka suke mishi fuska wajen aiki ne ai aboki na ne ai masu hira ne so fa na duniya yan ka koma ka ce tsinin ne kawai ويؤذركم ألا يناطون دنكم الله وألا نفسه أن يغلب يفشي عليكم أكنكم إن واليتموه إن كن جبنشيس وإلى الله المسير مكوما دي زواك ألا ني نعم ويجازيكم زي كمو زي مكو ساكيا كلهم كشمس إن تغبوا ما في صدوركم إن كن بوا يبن لكي زوشي وينكم من الموال من موالاتي نجبن دنكابري أو تبدو كوكو كبينا يعلمه الله ألا ياسنشي wahuwa ya lamu Allah ya san ma fi samawati abin da ke cikin sammai ma bilali da abin da ke kasa walla wala kulli shay'in qadirun Allah mai ikon komi ne wa minhu yana daga cikin ikon Allah ta'azibu azabtar da man wala wanda ya jibanci kafirai waskur ka am waskur ana ka am ka ambata yawma tajidu kullu nafsin rana fa na zuwa ku sani kowace rai za ta samu amilatu abin da ta aikata min khairin na alkhairi muhdaran ga yanan a sanari kana gani amma ya amal miskala zarfin khairan yarahu wa man ya'mal miskala sharran yarahu wa ma amilan da amin da aikata min su in mummuna aiki mutadawun khabaru mutawaddala wannan bainaha wa bainahu amadan ba'ida idan mutum an nuna mashi mummuna aikin sa ranar kiyama zai gurin cewa tsakanin shi da aikin da ya zama an samu fage mai nisa bainaha wa bainahu tsakanin zulumin da shi amadan fage ba'ida mai nisa ga ya tafi ne ya tilbodi fala yasilu bai saduwa ilaiha zuwa gare ta wa yuhazzikum Allahu Allah na tsoratar da ku nafsa kansa kullu da amma mai tare takidi wallahu ra'ufun amma fa Allah mai tsananin rahama ne lil ibadi bil ibadi ga bayi wannan zala aya ta sauka nan ma kalu yayin da suka ce ma annabi ma na abdul asnama illa hubban lillahi mu ma bauta mu goma ka sai don son Allah liqadmuna don su kusata mu ila Allah zuwa ga Allah kamar dake ta ma na karbu ma na abdu illa liqadmuna ila Allah zuwa masu yahudu ne na nasara na mutanen najrana suka ce ma annabi mu ba mu bauta ma isa da mahaifiyarsa sai don son Allah a kaulin wani kaulin wannan yasa aka saukar da wannan wani kaulin kuma annabi ya shiga ka'aba ne ya samu kafirai sun rata ya gumaka da waɗansu abubuwa suka kawata abin da shi annabi ya ce a wannan ai ba daidai ba ne suka ce a ai mu muna ne don mu samu kusa daga Allah Allah ya ce a kullum ya Muhammadu ka gaya musu ku sata da ni ba zai yiwu ba in kuntum tuhibbuna la in dai har kuna son Allah ku satan Allah to fattabi'u ne sai ku bi ni sannan yuhibbukum Allah Allah zai so ku son Allah bi ma'ana annahu yusibukum zai saka muku bayan sakayya kuma ya gafir lakum ya gafarta muku dhunubakum dhunubanku wallahu ghafurun Allah mai gafara ne liman tabani ga wanda ya bi ni ma salafa abin da ya wuce min hura gare shi kamar da zalika gaban wancananka rahimun mai rahama bihi da shi kullum ka ce musu adi wallaha ku bi Allah war rasul da manzo bi ma ya murku bihi cikin abin da yake horon ku da shi min tauhid na kare ta Allah fa in tawallaw aralu in suka kau da kai ani da ta gabarin biyayya fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah bai son kafirai alhamdulillah sa alamun abinda makaranta muka dace Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kusura Allah ya gafarta mana wani wa sha ɗaya da bisallah hadiya ga shi da ya lafiya ta kusa Allah kare mu dukkan fitina ba mu na mina za mu na ربي يسر ولا تؤسر ربي يسر أسر الله مصيب الله كبار من الرسول وتعالى وعسر زمون شابيرك رأينا قلقين الحمد لله رب العالمين